وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما amma babu assalamu alaikum wa rahmatullah bayan haka yan uwa muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda bisa yarda shi da amince wace bukaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا
karshen abin da muka karanta darasin mu na jiya fadar Allah da yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا Allah madaukakin sarki na labarta mana cewa maza suke tsaye akan al'amarin mata saboda abinda Allah madaukakin sarki ya fifita sashin su akan sashi babu ko shakka mun sani maza suna da afdaliya akan mata ta mafi yawancin al'amurra wanda wannan ya sanya su tari za ka ga namiji zai yi abu ba wanda ke damuwa da wannan al'amarin amma idan mace ta yi to sai ka ga ana jinjinawa a matsayinta na mai rauni mu ɗauka alababi misali yau idan wani ya fito cikin mutane ya ce ya haddace alƙur'ani ba mai kojiyawa ya kalle shi saboda ya shi ya shi hafizai na wani amma idan aka ce ga mace ta haddace alkur'ani za ka ga ta zama abin kallo da ido ana jinjinawa ba ma cikin matan ba hatta cikin maza yau idan aka ce ga wani malami na karantar da riyadu salihina sai kwarai madalla da karantar da riyadu salihina amma maza mutum nawa yau sai aka ce ga mace ta sanya darasin riyadu salihina tana karantarwa abin zai ja hankali yau in aka ce ga namiji ya ɗauki buhu na gero ba wani abin a zo a gani ba ne maza nawa ka gani da buhunan gero a kansu amma idan aka ce mace ta ɗauki buhun gero to an kalle ta sai ka ƙara yau idan aka ce namiji na jan babbar mota a ce wannan direban tanka ne to me idan ya zama direban tanka amma in aka ce ga mace direban tanka ce sai ka juya ka kalle ta to kaga ashe akwai fifiko tsakanin halittun guda biyu maza sun karamma mata sun ba su rata nesa Allah ce bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim da kuma abin da ke haƙƙi ne akan maza su ciyar da mata saboda su ke ɗaukar nauyin rayuwarsu da haka sai ya zama ta fuskar ƙarfin jiki da hankali da kamala maza sun ɗarama mata wanda ina tsammanin in ba naman ce ba a Allah madaukakin sarki ya sanya saki a hannun maza amma mace za ta yi mara abu ba ɗaya ba biyu ba na laifi sai ya shanye to yanda ake samun sabani da sakin a hannun matan yake to da waɗanda auren da zai mutu yana da yawa mace ce za ka yi mata ba daidai ba ta zo ta yi tsaye ta riƙe maka magiya in kana yawa Allah in kai ka haihu ɗa ne wanda ka san ciwon mahaifanka ka sake ta haka za ta faɗa ta gaya maka magana mai zafi cikin magana babu ladabi cikin magana babu girmamawa babu ihtirami amma saboda fifikon hankali da namiji ke da shi ya san a daidai wannan lokacin babu maslaha cikin sakin sai kyale da zai afka sakin kuma kwana biyu ko uku za ta fi kowa nadama da jin ciwo to amma idan ya san da awarta ta aka keta zai cutar da su baki daya ita ta shutu shi ya shutu ƴaƴansu su shutu sannan mahaifansu su shutu sai mutum ya haƙuri wani ma za ka samu da zaran ta fara fada rai ya baci sai ya fita bar gida to za ta zauna ba ta yin barci karfe ɗayan dare zai dawo yana tsammanin ta yi barci sai same ta ido biyu kuma tunanin ta dasa daga inda ta tsaya to amma miskini sai ya ja baki ya yi shiru afdaliya ta hankali ba dan ta fi karfe shi ba bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd wani lokaci na ga abokan karatun mu muna yara kanana haka akwai inda muke zuwa mu je mu ta wasa ko da irin wasan motar gongoni ko ko idan mun yanko sille za mu ɗaye shi sai mu motocin kara duk da irin wasanni na yara da ake ta ba mu dama mu je mu wataƙila ban sani wa usman ko ya iya ganewa ko ko shi ma ya manci allahu alam amma da lokacin da abin ya faru ina tsammanin a nan yan wajenmu da wanda muke sa'annin juna kusan duk muna wurin to ba mu san me ya haɗa ta da mijinta ba mutum ne wanda yake dogo ko mai jiki farai da gaske namiji ne sosai tsawo yake da akwai gaba sama ko kafu ne ita kuma mata ce karama irin yan kananan matan na imprint to mu dai muna ta wasa ba mu san me ya haɗa su ba ya zo zai fita kuma a lokacin jiran shi ake direba ne mota zai duwa su ne sai ta ta bai fita to aka kada aka raya ta ce wallahi ba ka fita ba dai ni kawa ba ai idan da ba ni da kyau ni barkono ce yar kadan nake sai ya billahi allazi zan babballa ka zan kakkarya ka mu abin ya babu abin mamaki ga tar karama ko magiya yake mata da Allah jiran shi ake tafiya za a yi wallahi take malai in ka ji fadan yadda take yi sai ka ce ta haɗe shi ƙarshe dai da ya fusata sai kama hannuwansa nan da ƙafafuwansa sai rata kan tsoro wallahi da zai kan tsoro ya rata sai baka sai dai mu muka je makwabta muka nemi wata aron kuranga wai kuma zai fi tamfa tana sama ba ni kawa haka ba wallahi kafin ka dawo ka dai mai tsoro ka taho da mai dori sai na karya ka kasar maka to a lokacin yadda take da zafi da Allah ya kaddara shi ma zafi yake da akwai da ba ta ciya za yi yadda ta fusata kuma da a ce al'amarin saki na hannunta tuni da ta fuskanta to sai Allah ce wa bima anfaqu min amwalihim da kuma abin da mazan ke ciyarwa dangane da dukiyoyinsu as-salihat mata salihai na gari sadikatun sune masu yi wa Allah madaukakin sarki ta'a hafizatun lil ghaibi masu haƙ masu tsare haƙoƙan mazajin su bayan mazajin ba sa nan bima hafizallah da abinda Allah madaukakin sarki ya ba su kariya da shi wallati takhafuna shuzahunna wanda kuke jin tsoron kiyansu fa izuhunna ku yi musu wa'azi wa hajiruhunna fil mabadi'i sannan ku kaurace musu wurin shimfida wa gadibuhunna ku dake su fa in aba'anakum fala tabghu alaihinna sabila idan sun yi muku da'a to kar ku nemi wata hanya ta shiga haƙƙi cikin al'amarin su inna allaha kana aliyan kabira Allah ya kasance madaukaki da ko mai girma ne magana akan wannan ya gabata zakara ta'ala al-hal al-awwal Allah madaukakin sarki ya ambaci hali na farko wa huwa idza kana an-nufuru wan-nushuz min az-zawja shine idan ya kasance bijirewa da kuma kiyo ko saba umarni ta bangaren mata ce ita ke saba wa mijinta ba ta yin abin da ya kamata yi wancan a karan farko kenan thumma zakara al-hala thani to sai Allah madaukakin sarki ya faɗa hali na biyu wa huwa idza kana an-nufur min az-zawjayn idan sabarin ta bangarora ne guda biyu kowanne akwai hannunki a ciki to sai Allah yake cewa wa ina khiftum shiqaqa bainihima idan kun ji tsoron faruwar saɓani tsakaninsu wanda wannan saɓanin zai cutar da su ko ma shafin su ta shafi wani fa ba'athu hakaman min ahlihi to a tura wakili daga cikin iyalin shi wa hakaman min ahliha da kuma wakili cikin iyalinta ma'ana sai a sami mutum mai hankali da hangen nesa wanda ya san makamar shari'a daga bangaren mijin da bangaren macen to sai a je a yi zaman sulhu a yi zaman sasanci tsakaninsu wannan kuma a matsayinsu na masu tunani da hangen nesa ya rage wata hanya za su bi don gano wake da kuskure a ba shi kuskuren shi kuma amman da fi hajjara in yarida islahan idan har sun nufaci sulhu yuwaffiqu Allah bainahuma to Allah zai yi muwafaka ya datar tsakanin su malaman fiqhu sun tafi akan cewa idza waqa ash-shiqaqu bayna zawjayn idan sabani ya faru tsakanin ma'auratayya guda biyu askanahum al-hakimu ila janbi thiqa to sai shugaba ya aje su a gaban wani amintaccen mutum yanzu fi amrihima sai ya dubi al'amarin su ya tattauna da su wa yamna'u zalima minhuma min az-zulmi wanda yake azzalimi a cikin su wannan mutumin da aka wakilta don yayi sasanci tsakanin su ya ji bakin wancan ya ji bakin wannan ya san me ke gudana tsakanin su to anan sai yayi hukunci ta hanyar nasiha ga wanda yake azzalimi ne ya kame daga barin zalunci wa in tafaqama amruhuma idan al'amarin ya titira abin ya kan ya kan bama wa qarat khusumatuhuma ya zama jayayya da husuma ta su tayi tsawo to a lokacin ba aka hakimu thiqatan min ahli al-mar'a to sai shugaba ya aika wakili amintacce ta bangaren macen wasiqatan min qaumir rajul to sai a tura amintacce a cikin wakilin mijin li yajtami'a saboda su hadu wa yanzura fi amrihima sai su dubi cikin al'amarin su wa yas'ala ma fihi al-maslaha to sai su aiwatar da abin da yake shine maslaha mimma yarayanihi daga abin da su ganin shine daidai min at-tafriq aw at-tawfiq shin idan sun ga cewa maslaha tsakanin su a raba auren shikenan mai hukunci zai yi amfani da wannan idan ku suna hangen yiwuwar kasance tsakanin ku za su ishe a ba su dama suna ganin akwai abin da ke sabbaba wannan kuma za a magance shi wa tashawwuf shari ila tawfiq to anan kuma mai shari'a sai ya duba ya ga yiwuwar datar da abin da wancan wakilan guda biyu suka ba da shawara akan shi to wannan shine tsari na addinin musulunci ba shi miji ya dauki gaban kanshi ba ita ma macen ta dauki gaban kanta wannan idan ana bin karantarwa ta addinin musulunci tsarin da za a bi kenan to amma yanzu sai ya zama wata rayuwa ake ta kowa da kuma kowa ya isa ba mu jin shawara kowa ita a yadda aka san mace da kunya da kalkasar da kai da kuma ladabi idan bacin rai ya faru tsakanin su da mijinta to za ka rika jin wato kalmomin da baka tsammanin za ka samu a bakin iya wace ta fito a gidan karamci duk abin da baka tsammanin zaka ji na kalmomin batanci zaka ga bakinta wai saboda ranta ya baci shi ma kuma a matsayin shi na namiji sotari wanda yake yana da tausayi kuma amana shi aka duba aka bashi kuma karfin hankali yasa aka sanya amana ta macen karkashin kulawar shi to zaka ji yana mata wasu irin kalmomin da bai dace ba har ma daga cikin abun kunya ka samu mutum na goranta wa matar shi abin da ya mata yawa akwai mata da ke mazan da ke wa matan su gori yayi mata wani alkhairi ko dai kafin ya aure ta ko kuma ban ya aure ta idan sun samu sabani sai ya goranta mata wani sa'in kyauta zai bata kuma sai ya kwace ana zaman lafiya ya sai waya ya bata yanzu ran shi ya bashi kuma ya kwace wannan wayar kaga wannan babu kamala tarjula a ciki to al'amarin neman aure da za a bi shi tiryan tiryan daga inda aka dora dan ba aka dora tubalin farko na ginin auren a bisa yadda shari'a ta tsara to cikin nufin Allah tafiyar auren baki daya duk inda aka samu tangarda akwai karantarwa ta musulunci yaya za a warware dan hikima cikin zamantakewa a zauna a yi hakuri da juna zancen ka ce ka zauna kai da matarka ba ka bata masa rai ko ba ka yi mata ba daidai ba ita ba ta yi maka a'a wannan bai taso ba za ku saba sai dai kowa halin karamci da halin yanki nashi ba zai sa ya nuna ba mace za ta yi abin da yake ba daidai ba amma mijin zai kawo da kai yayi kamar bai gani ba wannan zai sanya ta fahimci cewa mijin ya sani sai kunya ta kama ta to sai ta dauki mataki karo na biyu cewa irin hakan ba zai ƙara faruwa ba wani sa'in zai mata ba daidai ba amma karamci da kallon shi a matsayin miji ba zai sa ta yi mar abin da ba daidai ba gudun kada ta bata simarta to wannan zai sa in yayi mata wani abu to zai ga cewa yarinyar ta masa karamci dan ya zalunce ta lokaci kaza amma ta gani ta kauda kai in a gani a kauda kai kyautayi ne shine min babu aula da yi to sai Allah ce in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma idan har sun nufaci su sasanci Allah zai yi muwafaqa tsakanin su inna Allaha kana aliman kabira Allah madaukakin sarki ya kasance aliman masani ne da halin da suke ciki kuma kabira mai ba da labari ne dangane da abin da ya gudana tsakanin nam
wa ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا نعم يأمر تبارك وتعالى بعباده وحده لا شريك له Allah madaukakin sarki yana umarni bi ibadatihi abauta mashi kadai bai da abokin tarayya fa innahu huwal khaliq saboda Allah shine mahalicci arrazi mai arzutawa almun'im wanda yake yin ni'ima almutafaddil ala khalqihi fi jami'il anati wal halat Allah shine ke bayar da falala ga bayin shi a dukkanin lokuta da kuma dukkanin halaye babu wani mutum da ke fifita kanshi akan wasu babu wani mutum da ke sakaci ya kalkatar da kanshi ga wasu wanda yake ya ɗaukaka Allah zai fifita shi فهو المستحق منهم أن يوح أن يوحدوه الله شيني wanda ya cancanta bayi su kada shi da bauta su kada ta shi da bauta wala yushriku bihi shay'an min makhluqatihi kada su shirka da shi da komai cikin abin halitta shi wanda ko za su shirka da shi mala'ika ne ko annabi ne mutum ne ko aljani ne ko ma ko menene su kada ta shi da bauta kada su yi mashirka da komai kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa ga Mu'az ibn Jabal yake ce masa ya Mu'az atadari ma haqqullahi alal ibad shin ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayi qala Allah wa rasuluhu alam Mu'az ya ce Allah da manzo suka sani qala manzo Allah ya ce haƙƙin Allah da yake kan bayi an ya abuduhu su bauta mar wala yushriku bihi shay'a kada su yi shirka da shi da komai sun maƙal sannan ya ce ata dari ma haƙƙul ibadi alallah shin ka san menene haƙƙin bayi akan Allah idza fa'alu zalika idan sun yi haka shine Allah yu'azzibahum Allah ba zai yi musu azaba ba duk wanda ya kadaita Allah da bauta bai yi wa Allah shirka ba Allah ya alƙawalta wa kanshi ba zai yi mar azaba ba thumma ausa bil ihsani bayan nan sai ubangiji ya magana akan al ihsan shine kyautatawa tsakanin abokan zamantakewa na yau da gobe Allah ce wa abudullaha ku bauta wa Allah madaukakin sarki wannan umarni ne umarni ne wanda ke hukunta dole wala tushriku bihi shay'a kada ku yi shirka da komai tare da shi wannan fi'ili ne mubari'i makarunun bila annahiya shi ma abin da ke hukunta wajibi ne wala tushriku bihi shay'a wa bidil qurba dangane da ma'abuta kusanci wanda akwai dangantaka ta jini a kyautata musu matuƙa wal yatama haka nan marayu wal masakin da miskinai wal jari dil qurba da makwabci ma'abucin kusanci wal jari junubi da makwabci na nesa was sahibi bil janbi da abokinka wanda yake gefan kanka wanda yake gefan ka ma'ana wanda ko dai ya zama mutum ne wanda babu dangantaka ta jini tsakanin kai da shi babu dangantaka ta addini amma dai akwai dangantaka ta zamantakewa cikin anguwa wasa wabin sabil da wanda yake matafiyi wa ma malakat aymanukum da abinda damar ku ta mallaka inna allaha la yuhibbu man kana muktalan fakura Allah madaukakin sarki baya son mutumin da ya zama muktalan mutum mai alfahari mai jin izza mai takama fakura wanda yake jin cewa karen shi ya kai teku to waɗannan wanda Allah madaukakin sarki ya umarni a kyautata musu bayan a ambaton kada ta shi da bauta cewa kada a yi mashirka to sai Allah madaukakin sarki ya magana akan mahaifa da wannan za mu fahimci matsayin mahaifa ya wuce inda mutane ke tsammani shi yasa Allah ke magana a cikin suratul Isra'i cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa qil lahumu janaha dhilli min ar-rahma wa qur rabbi rahmuhuma kama rabbayani saghira da haka sai mu fahimci haƙƙi na mahaifa akan da girma ke da akwai Allah ke cewa wala taqul lahumu uffin kar ka gaya mahaifanka kalmar uf uf duk abin da ke nufin ka kosa tsakanin kai da mahaifanka wannan a magance ka faɗa ko kuma hali ya kama nukan buga misali cewa a mahaifinka ya sanya ka wani aiki ko mukaddara mahaifin mutum ya sanya ki wani aiki to a daidai lokacin da mahaifin ke tsammanin tuli ya tafi wajen aikin da ya waɗanna shi ya zo sai ya iske ɗan a zaune sai ce ah ni wani ba kai na aika wuri kaza ba sai ya ce masa ah to baba na ce ba zan je bane kaga ce to baba na ce ba zan je bane akwai kosawa tare da shi ko ko shin ba tare a yanzu nan zan tashi inki ko ko a ce mutum ya fito ya tafi zarafin shi mahaifin shi ya fito ko mahaifiya ina wani aka ce mun ga yayi kwana nan wani ya kira ya shi wane ka zo mahaifin kana kiran ka sai ta kash da kwana zan je in dawo mahaifin shi bai ji ba amma Allah madaukakin sarki ya ji saboda matsayin mahaifa ya fi ƙarfin tunanin ɗan adam su ne silar zuwanka duniya shi yasa sau tari Allah maɗaukacin sarki idan ya ambaci kaɗa ya tashi da bauta to kuma sai ya ambaci yin ɗa'a da kyautawa ga mahaifa shi yasa ma ke gaba yake faɗa a haƙƙin mahaifan da Allah ce a nishkurni wa liwalidayi ka gode mini sannan ka gode wa mahaifanka ta hanyar musu ɗa'a to wabi zilƙurba waɗanda ke makusanta yan uwanka na jini akwai haƙƙi tsakanin kai da su ka kyautata musu da abin da kake iyawa idan Allah madaukakin sarki ya kaddara mai ƙarfi ne kai mawada shi ne ka yi musu gwargwadon halinka idan ma ba ka da abin da za ka ba su mafi ƙaranci kada ya gagara gare ka sada zumuntarsu lokaci bayan lokaci ka sada zumuntarsu idan an yi rashin lafiya ka je ka duba in wani abin murna ya faru kai murna idan an yi rashi ka raka janaza kuma ka je kai ta'aziyya wannan haƙƙi ne nasu a kanka mun fahimta to irin wannan abin shine ke dawwamar da so tsakanin al'umma kuma a martaba juna aina daga cikin abin da ke kawo sabani tsakanin makusanta a yanzu Allah madaukakin sarki ya fifita wani ya bashi hali da wadata ƴan uwan shi akwai mabukata a cikin su amma ya kasa yi musu abin da ya kamata yi musu wannan abin na yi musu zafi za su ji babu daɗi a rayuwa suna ji suna kallo a matsayin shi na wanda ya fi ƙarfin komai amma ga abubuwan da ya kamata a ce sun fi ƙarfin wannan abubuwan ko don kasantuwar shi ɗan uwansu ne amma abin ya gare su wannan abin sai ya zama babu daɗi babu daɗi dole mutum ya kyautata mu'amala tsakanin shi da zil qurba zil qurba wani lokaci na ga abokan karatu wani mutum sun samu sabani da yan uwan shi mai hali ne gaskiya yana da wadata to amma musamman a cikin yan uwan akwai wani wanda yake mai zafi ne har ma kan gaigiya mar magana ka san wani karin maza da ake faɗi wai alqurbu hijabun duk yanda kake ganin ka tsare gida haka ka cika to wanda yake kusa da kai in kamar ba daidai ba to zai ga ba abin da baka tsammani in ma ɗauri ka iya baro shi ɗaurinka kawai zai gaya ma ya fito ya gaya ma abin da ya masa daɗi shine huta wuri to shi ma wani lokaci aka samu saɓani ya gaigaya mar magana mai zafi to kafin shi mu magana da shi wani ke gaya min ga abin da ya faru tsakanin wani da ƴan uwan shi to muka haɗu da shi ke gaya min kaji kaji abin da wani masa wani bai kyauta ba na ce haka ne bai yi daidai ba na ce amma ina ganin rashin daidai ɗin kai ka fara yi shi ma yayi sai kamar yaya nace yanzu ka kalli wani yanda yake ciki yanzu a wani wuri da za a kalle shi a ce dan uwanka ne ya za a kalle ka duk wanda ya ganka ya san ka ya san cikin rufin asiri kana da wadata amma ka kalli mutum kafin ka ganshi da riga da wando inda da za a dade mafi yawanci za ka samu wandunan shi wandunan gwando ne yace me zai hana ka ka gaya maka magana yace haka ne nace kuma tashi ce ta tafasa har ta boro nace su ma sauran yan uwan ta suke na ciki dan ba musu kake ba yayi shiru nace kai hakuri gaskiya ce nace da wani abu na karisa zai samu gare ka kar kai tsammanin za su damu dan ba abin da kake musu sunan ka dan uwan su ne yayi shiru nace ka taimaka musu da abin da Allah ya sare maka wannan shi ne zaman kan lafiya nace amma abin da ya ma ai wanda wani ya huta ko an ga jini to wata wani ma zai biyo baya iris wani zai jira ka yi mas ba daidai ba cikin mutane ya tsinka ka kuma da an tashi magana kai za a ce baka da gaskiya aka yi doguwar magana da su yace to ina ganin shawara abin da ya kamata kai kana son ka rike yan uwanka in ka zo ka dauki abinci da kuɗi bukunan abinci dukkan yan uwanka maza da mata kowa ka aika masa kar ka damu da cewa a kira mutum ya zo ya dauka sami mutum na musamman wanda zaka biya shi wannan buhu ne na abinci akai gidan wani ga kuma kuɗi a ambulance a ba su yi shefa ne har yan uwanka mata ka ba da aka yi musu kar ka ce kowa komai ya shiru sai shi to in Allah da zai ta ji ya samu haife shi ce kinji kinji kinji kinji ta ce wallahi da kayaka da ka kyauta to kuma abin da ya faru kenan wurin duka yan uwan maza da mata kowanne sai aka ba da buhu na abinci a kai musu da kuɗi a ambulan ce in ji wani ce a kawo wasu suka rika mamaki anya kuwa shi ne ya bada in kuma shi ɗin ya bada nan gidan ya ce a kawo tun da shi yan uwa ko wanda ta an ka ajiyewa suka yi ko da suka biyo baya a ce fa manto aka yi ba gidanku ba saboda bai taɓa musu irin wannan ba to na ce kuma kar ya zama sau ɗaya in aka sace samun lokaci bayan wata uku ko hudu sake musu irin wannan karka yi kowa komai karka kira wayar kowa saboda sun san yanzu duk abin da za a yi neman sasanci ne kake yi sun sani na ce kyale su shi wanda ya tokalo faɗan shi sai aka yi mata linka duk abin da aka ba da ƴan uwan shi sai aka ba shi biyu to shi wani nufin Allah wannan ya zama shi ne sila ta samun kyautatuwar alaƙa tsakanin shi da ƴan uwan shi ƙarshe har suka biyo gida wajen mahaifiyar abu kaza sako aka ce wani take ishe bada aba ku to mun gode Allah ya saka alkhairi tun suna zuwa aiwa mahaifiyar godiya bayan wata kaza ya bada sakon bayan wata kaza ya bada sakon bayan wata kaza ya bada sakon to har sai aka fara gaya mahaifiyar da Allah radda yazo a gaya mana mu zo mu godiya wanda ko da ya shigo garin da kare shigo duk daya ba ma su sanya damu ba ko labari ka ba su aka ce ashe wani ya zo to ina rusu da zo to karshe sai ga ba mazan ba hatta mazan yan uwan shi mata da haka sun zo sun wargobi akan abin da ya faru da suka zo ya zaunar da su yace sai hakuri abin da ya faru baya ya san yayi ba daidai ba su ne yan uwan shi su ya fi cancanta taimakawa kaza da kaza ya faɗi magana mai laushi aka yi aya fa aya aya to har wani ke ba da shawarar mai zai na a buɗe group na yan gida mun bayyanta kaga ta biyar kenan bude group na yan gidan in wani abu ya faru na larura ko kaza ko kaza ko kaza shikenan ai aka amintu nace to shi kuma wancan mafadacin nace yi kokari ka sanya amana komai a hannun shi ka nuna kana yi da shi duk wani abin da zaka aika wa ɗan uwanka ta hannun shi kuma ya zama kai da shi ba ku da shamaki zai iya kiran wayar ka a kowane lokaci in ma aka yi arashi ya kira wayar ka ba gani ba ka biyo baya da kira nace ka ga ya za ku da shi to cikin nufi Allah sai ga yau da gobe ya zai mar mutum ya zai mar mutum sosai na ce to wannan shine abin da ke kwarar mu tsakanin mu galibi da ƴan uwan mu to shari'a ta yi umarni wanda yake ma'abucin kusanci ne ka kyautata masa kai iya bakin abin da za ka yi masa sannan alyatama marayu marayu musamman a yanayi irin namu a kuma gari irin namu irin wannan idan mun duba za mu ga marayu suna shan wahala galibi duk macen da aka rasu aka barta da marayu mafi yawanci za ka samu daga ita sai ƴan uwanta za su ta fama da shi in a ƴan uwanta akwai masu wadata su za su rika taimaka mata da abin da ya sauka amma da yawa ƴan uwan mijin wallahi sukan janye hannu in kaga sun kawo hannu to an san marayun suna da wani abu amma idan an san nauyi sai kawai da jarka ne shikenan kowa zai nuna cewa ta yi tashi wataƙila in an yi na marmari bai wuce wata biyu ko uku ba daga ba inda za ta kai katin asibiti sai a ba ta hakuri a ce abin ya yawa sai ana yi ana hakuri haka za ta yi rayuwa shi kuma manzo Allah ya faɗa cewa da ni da wanda ke kula da miskini kamar haka miki manzo Allah ce haka za mu shiga aljanna ni da shi ka faɗa da ka faɗa da haka ɗawainiya ta maraya falala ce lada ce kuma cikin nufin Allah duk idan ƙoƙarinka ka shiga rayuwar miskinai ka tallafa musu to kai ma sai ubangiji ya hukunta wanda zai tallafa na bayan naka mun fahimta idan manufarka cewa ka shiga al'amarin miskini ka taimaka masa da abin da kake iyawa to Allah madaukakin sarki zai sanya bayanka kai ma wanda zai shiga al'amarin marayunka kuma dama Allah shine wakili shine gatanka akan yayanka kamar abin da kwanaki na faɗa kada mu ɗauka qadiyya tsakanin mu da miskinai sai dan abin da zamu ba su na abinci wallahi addu'o'in bakin mu da zamu yi musu akan Allah ya tsare su Allah ya tsare mutuncin su Allah ya shiga al'amarin su Allah ya agaza musu ya fi komai muhimmanci ba ina nufin in kana da abin da ya kamata ka bada ka kiya ka ce addu'a za ka yi ba a'a ba da abin da za ka bada taimaka ko da ɗan kaɗan ne amma sau tari za ka ga mahaifi kafin ya rasu yaran shi makarantar kuɗi suke yi kuma ta hafi suke yi za a wayi gari makarantar kuɗin ta gagara ta hakikin ta gagar sai dai islamiyya wata ran kana ji kana kallo islamiyyar yaron ba zai je ba an ce akai kudin sati ko kudin wata baya da shi wani lokaci za ka ga uniform da yaro zai sanya ya gagare shi wata ran za ka samu abokan karatun shi suna aji suna karatu shi kuma yana bin bola wannan shine rayuwar akwai wahala a mun fahimta wani lokaci wani malamin makaranta ce giya mana ya je ya iske wani yaro lokacin da yaran ke tafiya makarantar sakandare shi kuma ya tsaya yana ja yan garuwa ruwa a rijiya na samun jarkoki ga kuma riga da wandon makaranta tare da shi mutumin ya tsawatar da shi irin wannan shi kishi zai marfaɗa kai ka zama saka da kana wasu ta wahala kaza kaza kaza kaza kaza yace ba wahala yake ba ita shi dai marayi baya da mai tallafa masa daga shi sai mahaifi sai ya riko shi yace yanzu nan wurin kowace baro zai cika musu ita a naira ashirin ruwa zai ja a rijiya ga mai barin can a gefe guda in ya cika masa ya ba shi naira ashirin yace da haka yake ja in ya samu abin da ya samu sannan ya koma gida ya bai wa mahaifiyar a abin da za a yi na karya kuma kuma ya tafi kuma sai in ya dawo da rana hayar ya yi fafutukar me za a ci shi ne namiji a gida mun fahimta to irin wannan ya zafe da shi nan ba na mantawa a nan makaranta akwai yaron da kullum kusan a makare yake zuwa lokacin da ake dukan shi kawai sai in faske shi abin da ke damun yaron ba dukan da ake masa ba akwai wata matsala da ke damun shi nake tuba shi mai al'amarin ka ka zo a makare an da ke ka gobe ka zo a makare an da ke ka tsibu ka zo a makare an da ke ka ka za ka gefe guda mai matsalata sai hawa ya aidin shi wallahi da bakin shi ke gaya min cewa mahaifin shi yaro yace wata mace yake dauko ruwa a baro in ya dauko mata ita za ta bashi abincin safe ta bashi naira 50 da abincin da naira 50 zai taho gida da ita an karya ba a karya ba sannan ya tafi makaranta naji abin akwai abin tausayi kwarai da to daga lokacin na ce masa abin da za a yi kullum da safi ka taho makaranta akan lokaci zan baka abin da za ka kai mahaifiyar taka kuma kai ma zan baka abin da za ka yi wallahi daga lokacin bai ƙara fashin makarantar ba amma dai malaman da muke tare da su ba wanda ya san me ya faru lokacin da na yi kokari na gano gidansu sai da rika aika musu abincin a ɓoye shi zai zo gidana ya anshi abincin ya kai musu da safe zo makaranta wani sa'in aski da ba a yi za a yanki su mashi da almakashi ya je bai yi askin ba washe gari ya zo a bashi kashi a bashi kashi kashi gurgura kan daga lokacin na ce mar duk in an ce a yi aski zo kai min magana to haka zan bashi kuɗi a yi mar aski in ba shi sabulun wanka sabulun wanki in uniform ɗin shi ya shiri wala har ya kare firamare ya kare secondary cikin nufi Allah ni dai Allah bai hana na abin da zan yi masa ba na ce mar duk wani matsala idan ya taso ka zo in yi maka to kuma daga baya cikin nufin Allah har Allah madaukakin sarki ya sare mahaifi ta shi ta samu sana'a ta kama amma har kwanan gobe in wata munasaba za ta faru a gidana mahaifiyar za ta har kwanan gobe wani abin da bai da alaka da ni na murna ko na jaje a cikin su in ya faru za ta zo in na ta gaya min ne za ta gaya min cikin su dai abu kaza ya faru in ta bangare na ne za su zo su mun murna ko kuma su mun jaji to da ka sai ga shiga al'amarin maraya abu ne da ke da matsar muhimmanci to haka nan almasakin miskinai su ne waɗanda suke da bukatu ba su da abin da za su iya ɗaukar nauyin rayuwarsu lalle a taimaka musu a shiga al'amarinsu kar su kai ga sun kasa to sai Allah magana akan aljari dil qurba makwabci ma abucin kusanci da kuma makwabci wanda yake nesa shine malamai ke cewa aljari dil qurba alladhi bainaka wa bainahu qaraba wanda akwai kusantaka tsakanin kai da shi amma aljari junubi shine alladhi laysa bainaka wa bainahu qaraba wanda babu wata dangantaka tsakanin kai da shi wasu suka ce aljari dil qurba ana nufin makwabcinka musulmi aljari junubi ana nufin makwabcinka wanda ba musulmi ba ba yahude ko ba nasare almuhim duk wanda wata sila ta hada ku tsakanin kai da shi akwai bukatar ka kyautata masa Allah madaukakin sarki baya son mutum muktalan fakura na'am
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم Hmm.
ويكتمون ما آتاهم الله من فضله Hmm.
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا Na'am.
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله Hmm.
ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما
Na'am yaqulu ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada zammal ladina yabkhaluna bi amwalihim yana zargin waɗanda ke rowa da dukiyoyinsu an yunfiquha fi ma amarahumullahu bi sun ki ciyar da dukiyoyinsu cin abinda Allah ya umarce su da shi sun ki su ciyar da dukiyoyinsu min birril walidayni wajen su yi wa mahaifansu ɗawainiyar da ya dace mun fahimta duk abin da ranka zai so ya ji na jin daɗi yi kokari ka fara gabatar da mahaifanka sabanin abin da ke faruwa a wasu gidajen da yawa a yanzu za ka samu abin da mutum ke ci a bakin shi ba shi mahaifan ke ci ba irin tufafin da yake sanyawa ba irin mashi mahaifan shi ke sanyawa ba rufin da yake kwana karkashin shi ba irin wannan rufin mahaifan shi ke kwana ba saboda yana ganin shi matashi ne shi ya san dadin duniya amma waɗancan tsaffi ne girma ya kama su ba su san dadin duniya ba la ba haka bane Allahumma sai dai abin da ba sa so amma yi iya kokari idan har zaka sayo matarka turmin zani na naira dubu goma mai tsada dan me zaka sayo wa mahaifiyarka turmin roba dan naira dubu biyu ko dubu ɗari biyar wannan ba dacewa bane idan har ka san zaka kunna janareta a gidanka saboda ka ga haske ko ka sha fanka dan ne mahaifiyarka ba za ta yi mata irin wannan ba kana ganin data gata ne kawai ka kawo caza ka sanya mata a gida in an dauke wuta ta kunna caza yi kokari abinda za ka fara yi ka fara gabatar da mahaifiyarka sannan ka yi wa kanka mun fahimta wani lokaci ya taɓa gaya abokan karatu wani mutum abin da ya faru shi da kanshi yake faɗa cewa hankalin shi ya tashi gidaje da un- a abin nan waje ya fita da dare to lokacin da ya saba dawowa bai dawo a lokacin ba daren ya dan tafi kaɗan to sai taho da kaji kaji a cikin leda lokacin da ya zo shigowa sai ya fahimci mahaifiyar shi na kofar ɗaki a zaune kan kujeru shi kuma a tunanin shi wannan kajin banda ita ce da haka sai tsora kajin wannan akan bango bangon kewaye shi shi kenan sai zagaya ita kuma matar da ke ja'ira ce daman ta ji karan abin nan dan sai ɗauke wannan nama ta shiga daki to kuma da ya abin nan sai ya ga mahaifiyar ce a wani ta ce wallahi nan ina nan hankali na a tashi na kasa bacci saboda na ga lokacin dawowarka baka dawo ba sai ce mata wallahi hajjiya lafiya da sai ya mata ƙarya dan ba zai gaya mata gaskiya ba to har ya shiga kewayen sai ta kirawo shi sai ta ce zo sai ce ta kaga wani ɗauki nan tsoka uku ce na ajiye maka da nama ishi yanzu hajja don wannan ya ce a'a ajiye maka ne kawai sai ji babu daɗi sai gane kurin tsoka uku ta kasa ci a matsayin shi na ɗanta magidanci a wurare wanda in ta cinye shi kenan babu komai amma don so da ƙauna da take yi masa ta ajiye masa tsoka uku shi ko ya so kaji kuma ya aika masa to shine da ya shi to kuma sai ki sanya ta hayu da ya dabara ta sha Allah hajji har kin ta da mun kwadaina yace yanzu ai bana iya kwanciya sai na nemo nama duk inda yake tace a karkasa kanka uku yace ai hajja ki hakuri tana a a yana a sai ya fita sai kuma yaso wasu kajin yanzu ai da kunya da yace bara akwai wasu na dora kan katanga je dauko mishi ta zai yi ba da haka sai ya fito yaso wasu kajin kai ka ce daman dan ita sai da ya so sai zo ba ta kaji guda uku sai duba babbar cikin sai ba ta sai ta tuga hajja wani ta kije sauran ni in je ni dai wanta daya sai ta ce a ta min yawa suka kada suka raya shi da ita ta dauki cinya tace wannan ya isa Allah mata albarka wallahi da safa da kanshi yake fada shi ya san abin da bai kyauta ba to wannan shine mafi yawancin halin da maza ke ciki galibi matan su sun fi jin daɗi a wurinsu sama da mahaifansu Allah ya kiyaye to lokacin da mutum ya yi rowa wa mahaifanshi abin da ya kamata bai yi musu ba bai kyautata wa makusantan shi ba bai taimaka wa marayu da miskinai ba makwabtan shi na kusa da makwabtan shi na nesa da abokan tafiya shi bai yi musu abin da ya kamata ya musu ba har ma abin da dama shi ta mallaka wala yadfa'una haqqa Allah fiha ya zama haƙƙin Allah madaukakin sarki ba su bayar da shi ba to sai Allah madaukakin sarki ke magana don wannan shine iyakar ruwa kenan Allah ce alladhina yabkhuluna waɗanda suke yin ruwa wa ya'muruna an-nasa bil bukhli kuma suke umartar mutane su ma su ruwa dan duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da ya hana don Allah in ya kana badawa don Allah yana ma kallon baka san ciwon kanka ba mutumin da bai san ya ba da dukiyar shi wajen taimakawa marayu ba ko taimakawa miskinai ko taimakawa ɗaliban ilimi ko taimakawa makarantun addini duk hanyoyin taimako bai san ko ɗaya ba idan ya ga wani na hidimta wa addini da dukiyar shi to yana mar kallon wanda bai san ciwon kanshi ba da zai ba shi shawara zai ce karka ba su ka nemi kuɗinka da wahala dan me za ka ɗauka ka ba da kuɗinka ga wanda bai nema ba babu gaira babu dalili to waɗanda ke irin wannan sirowa sannan su umarci mutane da siruwa wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli ya zama suna koyi abinda Allah madaukakin sarki ya ba su na falala wa atanna likafirina azaban muhina Allah ce mun yi tattalin azaba ta wulakanci ga wanda sai kafirai a wanda wannan shine dabi'an shi abinda Allah ya ba su na falala kullum babu abinda zaka ji a bakunan su sai babu wanda yake ya Allah ya arzuta shi da kyauta in ka tambaye shi baya da shi shine tashin hankali a wurin shi in ka tambaye shi baya da shi domin kyauta halitta ce kyauta halitta ce akwai wanda in Allah madaukakin sarki ya ba su dukiya za su yi kyautar da ake mamaki saboda Allah madaukakin sarki ya arzuta su da su dauka su bada waɗanda Allah madaukakin sarki ya halice su da ruwa an san akwai kudin amma idan suka zauna da sun fahimci akwai bukata ta tare da kai to za su yi ma jaji wanda za su toshe kafar tambaya kai ba ma za ka so ka tambaye su ba kuma da niyyar ce yin haka wannan ya sanya wanda ɗabi'an shi ya hana ko juna kuka fuskanta inda ya san kai bukaci da zai ɓata rai ba zai baka fuskan dariya ba amma mutumin da yake da zin din ya dauka ya bada yau ta kai cin shi daya ka tambaye shi bai da abin da zai baka wannan shine halin annabi sallallahu alaihi wa sallam mabukaci ya tambaye shi bukata bai da abin da zai dauka ya bada so tari manzo Allah yake yi karance dan ya biya bukatar wani irin su ne wani mai hikimar magana a harkar larabci yake cewa tarahu idza ma ji'tahu mutahallilan ka'annaka tudihi alladhi anta sa'id هو البحر من أي النواهي أتيته فلجته معروف والجود ساهل ولو لم يكن في كتفه غير روحه لجاد بها فليتك الله سائل yace tarahu iza ma ji'tahu mutahallilan duk lokacin da ka zo wurin shi zaka same shi mai farin ciki mai murna mai walwala ka annaka tufihi alladhi anta sa'il kai ka ce kai ne zaka bashi abin da ka zo nema a wurin shi yanzu bukatan dubu ɗari ta kawo ka wurin shi kuma ya san bukata ce ta kawo ka amma zai yi maka murna ya saka mafarsa kai ka ce kai ne gama dubu ɗari shi yasa wani ɗalibi ya tambaye wani malami wai yaushe ne zai tabbatar da cewa shi yana son lahira sama duniya in faɗa ce ta baki ai kowa zai iya aran hannu sai ya faɗa musamman in an yi wa'azi ya ratsa jiki mutum ya ce wala shi duniya ma ta da garin shi sai ce to yaushe ne zai iya je a jika cewa ya fi son lahira sama duniya ya ce sai radda aka yi masa sallama aka ce an sa ka zo aka ce mai an sa katin gwamna da zo ne sama da mai baka mun fahimta ai ka san aka ma sallama ko dai mai baka ko mai an sa to sai radda a ranka ka ji ka fi jin daɗi da gamsuwar wanda ya zo an sa a wurinka sama da wanda zai baka wurin aya kuwa zafa kafin a je ba kowa zai iya zuwa ba sai wanda Allah ya musu muwafaka yace to shi ma an ka ganshi ka annaka tuwtihi alladhi anta sa'ilu kai ka ce kai ne kaje zaka bashi abin da kaje nema a wurin shi yace huwal baharu shi teku ne min ayyin nawahi ataitahu daga kowane barayi kowane gefe kaje mas falajjatuhul ma'rufu tsakiyar shi dai alkhairai ne wal judu sahilu gefen shi kuma baiwa ne duk wanda ya tsaya a gefe zai dauka haka wanda ya shiga tsakiya zai dauka yace kai walau lam yakun fi kaffihi ghayra ruhihi da a ce babu abin da ya rage a hannun shi sai ran shi kawai ran shi ya rage tallin tal la jada biha in ka tambaye ran zai baka yace to amma fa yataki Allah sa'ilu mai tambayar shi ji tsoron Allah in ga iske babu komai sai ran karka anka to mutun ya zan ma'abucin kyautayi to wanda ɗabi'ar su su hana bayan su ba su yi ba to sai Allah madaukakin sarki ce mun yi tattalin azaba ta wulakanci da kafirai shi yasa hadisi na manzon Allah ya tabbata cewa ayyuda'in adwa min al-bukhli wani ciwo ne mafi wuyar magani mafi hadari sama da ruwa an sababu haka manzon Allah ke faɗa cewa fa innahu ahlaka man kana qablakum amruhum bil qati'a nam faqatu wa amarahum bil fujuri fa fajjaru shedan ya halakar da wanda suka wuce kafin ku saboda amarahum bil qati'a ya umarce su su yanke zumunta kuma sun yanke zumunta wa amarahum bil fujur ya umarce su da fajirci fa fajaru kuma sun yi fajircin da ka sai zama dabiyar mutum mutum mai san kanshi shi yasa Allah ce innal insana li rabbih lakanut wa innahu ala zalika lashahid ace wa innahu li hubbil khairi lashahid shi ka ɗauka ka bashi mutum na san wannan amma ka ce ba ni ba kowa ke san wannan ba Allah rahama nazi wallazina yunfiquna amwalahum waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ri'a'an nas don ganin idan mutane wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba sa yin imani da Allah ba sa imani da lahira wa man yakuna shaytanu lahu qarinan duk wanda shedan ya zama abokin taron shi shedan ya zama abokin burmin shi Allah ce fasaha karina lalle abokin tare yayi muni wanda ya zama abokin shi shine shedani shi zai sanya shi zai hana shi wannan abuta tayi muni wa madha alaihim me ke kansu law amanu billah da sun yi imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranar lahira wa anfaqu mimma razaqahumullah kuma suka siyar da abin da Allah ya arzuta su wa kana Allahu bihim alima Allah ya kasance masani ne dangane da halin da suke shi na'am
inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatun yudha'ifaha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima فكيف إذا جئنا من كل أمة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا Allah madawacin sarki ke ba da labari a cewa ba zai zalunci bawa daga cikin bayan shi ba a ranar alkiyama ko da da abin da yake misala zarra abin da yake gwargwadon kwayar zarra Allah madawacin sarki zai kawo mar kayan shi a cikin cikakken awo inna Allah la yazlimu misala zarra Allah madawacin sarki baya zalunci ko da da ƙwayar zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha abinda bawa ya aiwatar idan mai kyau ne to Allah zai linka mar sakamakon ta linkin balinkin wa yuti min ladunhu ajran azima Allah zai bashi lada babba da gare shi to wannan shine hakikanin muraqaba ta Allah madaukakin sarki abinda yake bai wuce ƙwayar zarra na alkhairi ba idan mutum ya aikata Allah zai dora masa kayan shi asiri shi yasa Allah ce wa nada'ul mawazin da kisar yawmil qiyama zamu aje kayan awo mizani na adalci ranar alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci rai komai ba wa in kana mithqala habatin min khardalin idan ya zan kwaya ce ta gadagi Allah ce a taina biha za mu zo da ita ko da kwaya ce ta alkama kwayar alkama shine idan ka hada kan alkama wannan mai kama da kan shinkafa kamar je za ka ga wasu ƙwayoyi ƙanana farare yas a ciki to ko da gwargwadon wannan Allah madaukakin sarki zai sa a zo da shi wa kafa bina hasibin Allah ya ce ya ishe mu mu zama masu hisabi akan abin da bawa ya aiwatar abu ne kaɗan ko da yawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ke ba labari cewa magana akan ɗaya daga cikin bayan shi ya gunai ya kai ɗana innaha in takum mithqala habatin min khardalin aiki in ya kasance kamar kwayar gadagi fatakun fi sakratin zai zama a cikin dutse ne au fi samawati ko cikin sammai au fil ardi ko a ƙasa yati biha Allah Allah madaukakin sarki zai zo da wannan aikin don yin sakamako inna Allah latifun khabir Allah mai tauhidi kai ne kuma masani ne shi yasa abin da ya alƙawarta wa kanshi ran da za a tada alkiyama dukkan abin da mutane suka aikata zai musu sakamako yawma idan yasdurun nasu ashtata li yaraw amalahum mutane kowa zai ga aikin shi za a tada su faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara idan mutum ya aikata aiki gwargwadon kwayar zarra na alkhairi zai ga sakamakon shi haka nan idan mutum ya aiwatar da aiki kwayar zarra na sharri zai ga sakamakon shi hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbata hadisin abi sa'id al-khudri wanda hadisin shafa'a ne hadisi ne mai tsawo a ciki Allah madaukakin sarki zai fada cewa irji'u hukuma wannan lokacin da ake ceton bayi faman wajadtum fi qalbihi mithqala habati khardalin min imanin fa akhrijuhu minan nar wanda a zuciyar shi kun samu gwargwadon kwayar komayya na imani to ku fitar da shi daga cikin wuta a wani lafazin yace adna adna adna mithqala darra mafi karanci mafi karanci mafi karanci cin kwayar zarra idan za a samu wannan na imani a cikin zuciyar mutum manzo Allah ce fa akhrijuhu minan nar za a ga malaiku a ce ku fidda shi daga wuta da haka fa yukhrajuna khalqan katira da wannan za a fitar da halittu mai yawa mai riwayan hadisin Abu Sa'id yace in shi'tum faqra'u ko ko ikra'u in shi'tum in kun so ku karanta fadan Allah inna Allah la yazlimu mithqala zarra Allah baya zalimtar mutum da yake gwagwadon kwaye zarra wa in taku hasanatan yudaiha idan ya kasance aiki ne mai kyau to Allah madaukakin sarki zai yi masa talinka za a linka masa wa yuti min ladunhu ajran azima sannan za a bashi lada babba daga wurin Allah ce fa kaifa yaya al'amarin zai kasance idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin a lokacin kowace al'umma muka ce ta wanta zo da wanda zai yi mata shaida waji'ina bika ala haula'i shahida kai kuma za mu zo da kai ya Muhammad ka zan mai shaida akan wa'annan mutane to an ce wannan shine abin da ya sanya manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zubar da hawaye Allah madaukakin sarki anan na ba mu labarin tsoro na ranar kiyama da tsananin al'amari yadda zai kasance da kuma hali na mutane hadisi na manzon Allah ya tabbata suna tare da Abdullahi dan Mas'ud yace wa Abdullahi dan Mas'ud karanta muna alqur'ani yana ba da labari cewa annabi yace in karanta masa alqur'ani ikra alayya قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل نا كرن تامك على القرآن كما قريك أكسوك الدشي من ظل سيمس نعم إني أحب أن أسمعه من غيري إيه كرن تام إنا سن إنجيشني أو رمونينا يتي فقرات صوت النساء سينا كرن تلك صوت النساء حتى أتيت إلى هذه الآية حرزوا لوكة لذونا آية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سيما قال حسبك حسبك يا إسا يا إسا يشي فإذا أيناه تذرفاني دندوبا سينك إذا من منظور سيسلم كاذب الدهوائي منظور أين أكوفا سبودا الأمر الأمر بمفرج رانا القيامة Allah zai tambayi sauran al'ummu wanda aka aiko annaba zuwa gare su cewa sakonni da aka ba wa annabawanku manzanni su zo muku da shi sun zo saboda a wannan lokacin duk abin da ake ba su labari sun gan shi ganin ido ba labari ba sun tabbatar da abin da manzannin ke gaya musu gaskiya ne za su faɗa cewa ma ja'ana min bashirin wala nadir babu wani mai bushara ko mai gargaɗi da ya zo mana ga kuma annabawan abi Allah madaukakin sarki ya san cewa annabawan sun isar da sako amma za a tambayi annabawan su waye shaida ku za su faɗa cewa al'ummar manzo sai sun ne shaida su to mutanen kwarai na gari daga cikin al'ummar nan su Allah zai tambaya shin kuna ku ne za ku bawa annabawa shaida cewa sako da aka turo su isa sun isa za mu ce eh mu ne shaida mu da ba ma nan aka yi waye shaida mu za mu ce haka manzo Allah ya karantar da mu a cikin alƙur'ani manzo Allah ya yi zama shaida kaga wannan mankaba ne yaya al'amarin zai kasance iza ji'ina min kulli ummatin bi shahidi kowace al'umma mu zo da wanda zai yi mata shaida waji'ina bika ala haula'i shahida kai kuma mu zo da kai ka zan mai shaida ga wannan al'ummar to anan sai manzo Allah yake kufa yawma idin a wannan rana yawaddu alladhina kafaru wanda sai kafirci wa asawar rasul suka saba manzo za su yi buri lautu sauwa bihimul ard ina ma a daidaita ƙasa da su a ce shi ke nan sun mutu sun zama ƙasa wala ya tumura Allah hadisa ba za su ɓoye wa Allah maɗaukakin sarki zance ko da ɗaya ba saboda ai duk abin da mutum zai faɗa Allah maɗaukakin sarki ya sani duk da ɗabi'ar rai mutum na da gardama to amma za su yi buri a wannan rana yau mai yanzu mar'u ma kaddamat yada ko ya qulu kafir ya laita ni kuntu turaba haka nan kafiri zai fada sai ina ma dai a ce ya zama kasa ibn jarir ya kawo hadisi na sa'id ibn jubair yace wani mutum ya zo wajen abdullahi dan abbas yace naji Allah madaukakin sarki yana fada yana ba da labari akan mushrikai ranar alkiyama Allah ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin haka mushrikai za su fada tiran zuwa cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin mun rantsa da Allah ubangijin mu mu ba mu shirka ba to kuma sai ga Allah na cewa wala yaktumun Allah hadisa ba sa boye wa Allah zance ba abin da za su koyi dan Abbas ya ce amma fadan shi da yace wallahi rabbina ma kunna mushrikin فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة لوكشن دا كافر يغبا زي شيغا الجنة با إلا أهل الإسلام وند زاسو شيغا الجنة مسلمين تو a lokacin sai kawo rantsuwa sai gitta yace wallahi rabbina ma kunna mushrikin shi ma ga musulmi ne aljanna yake son yi to aljanna ta tafi sai idi sadada ai ba lahira ake neman aljanna ba ana neman aljanna tun daga duniya ina ga yan uwa kamar lokaci ya kawo mana kai da haka nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda mu kuskure kuma Allah ya taimana Allah ya sauƙaƙa musulunci da musulmi ya kallatar da kafirci da kafirai abin da ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙonka ya Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunƙurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙonka ya Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙonka ya Allah